أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a karatunmu na littafin babban malami al'imamu zahabi littafi mai suna kitabul kaba'ir inda ba mu gushe ba muna cikin kabira ta uku wadda ita ce kabira ko kuma babban laifi wanda ya shahi barin sallah inda ba mu gushe ba a cikin wannan babi za mu yi darasi na hudu akan abin da ya shahi barin sallah yau za mu tashi akan hukuba ta tariku salat hukumci na ko kuma hukuba ta wanda yake barin sallah fil jama'a yake barin sallah a cikin jama'a bayan bayani ya gabata akan narko na azaba da kuma irin hukuba da dukkan wanda yake barin sallah yake fuskanta kai mai barin sallah ya ishe ka tashin hankali da fitina malamai su rinka tattaunawa a kanka shin kafiri ne kai ko musulmi ne kai ya ishe ka tashin hankali malamai su rinka rigima a kanka shin za a maka sallah ko ba za a maka sallah ba ya ishe ka fitina malamai su rinka kai kawo akan cewa za a binne ka a makabarta ta musulmai ko ba za a binne ka kai hayya kai ana rigima akan za a maka addu'a ta Allah gafarta maka ko ba za a maka ba wannan ba karamin tashin hankali bane a gare ka a matsayinka na wanda kake daukan kanka musulmi kuma a same ka baka yin sallah as-salatu imaduddin sallah gimshikin addini ce dole ne kai sallah matakar kana musulmi baka sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanke magana akan kai yake cewa al-ahadu alladhi bainana wa bainahum as-salatu faman taraka hafa kad kafara dan haka wannan sallah ita kadai ce ta rage mana a irin wannan zamani da muke ciki wadda sababin ta insha Allah ta'ala duk wasu manya-manyan fitintunu da manya-manyan zanubai za mu iya wasa su ko kuma mu ma kasa tankara su saboda inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu garantin cewa matukar mun tsaye da sallah mun yi ta yadda ya kamata to za ta hana mu aikata alfasha da abubuwa marasa kyau don haka sai mu kula mu kiyaye mu ringa yin ta a lokaci mu yi ta yadda manzan rahama sallallahu alaihi wasallam ya koyar a yau za mu yi magana akan barin yin sallah a cikin jama'a ka yi ta a gida alhali kana da dama ka zo masallaci bakka da larura ta komi ka zamna a gida ka yi sallah ba tare da yin sallah cikin jama'a ba shi ne mala yake cewa fi uqubati tariki salat fi jama'a ma al-qudra abinda zamu ambata akan uquba ta mai barin sallah a cikin jama'a alhali yana da ikon yi qala Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa yake cewa yawma yuqshamu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون الله سبحانه وتعالى كتوى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون ranar da Allah subhanahu wa ta'ala zai bayyana wani shashi na na ƙwabri zai kirayi musulmi akan su yi sujada ga Allah subhanahu wa ta'ala sai kasance waɗannan musulmin ashe waɗanda ba sa sallah to falayin sati'una ba za su iya ba don haka suna nasabta kansu ne ga musulmi amma kasancewar ba sa sallah sai Allah ya ce musu ku zo ku yi sujada ba za su iya ba saboda a duniya ba sa yi wannan kuma aya kuma tana ƙara jan hankalinmu akan yin yin yin ibada dan Allah a wannan rana za a umarci wanda yake yin ibada ba dan Allah ba yayin sujada kai kasa yi saboda ne saboda baya yin ta a duniya saboda Allah kenan idan kana yin ibadarka sallarka saboda Allah a ranar kiyama za a gwada ka a ce isu jada mu gani duk da cewa a kiyama ba ibada amma za a musu wannan imtihanin ne domin mi a kama su da hujja kai da baka yi a duniya ko a nan aka ce ma kai ba za ka iya yi ba kai da kake yi ba dan Allah ba in a nan aka ce maka kai ba za ka iya ba kenan idan kana so ka ci wannan jarabawa ka kasance mai yin sallah saboda Allah kuma ya kasance a same ka mai yin sallah ko mai kiyaye ta ya ce khashi'atan absaruhum tarhaquhum zilla zaka same su suna cikin tsoro idanuwansu sun cika da tsoro saboda ne kaskanci ya riske su waqad kanu yud'auna ila sujudihim salimun saboda ada a duniya ana kiran su sujada suna cikin lafiya lau ba su da larura komai amma kuma ba su yi dan haka yin sallah a cikin jama'a wajibi ne ga dukkan musulmi wanda yake da kudura a yi ta ba a yahe maka ba ka zamna a gida ka yi sallah alhali ga masallaci jama'a sana sallah ciki ko sallah asuba ko azawar ko la'asar ko marewa ko isha bakka da uzuri ka zo masallaci ka yi sallah sai ce wa zalika yawmul qiyama yaghshahum millatun nadama wannan zai kasance ne gobe kiyama wa'anda suka kasance ba sa yin sallah zai kasance kaskanci ya mamaye su da nadama waƙad kanu fi duniya yi da'auna ila sujud sun kasance a nan duniya ana kiransu a kan su sujada amma ba sa iya ba sa yi ƙwala ibrahimu tamimi ya ce ya ne ila salatil maktuba bil adani wal iqama abinda ake ni ila sujud yi da'auna ila sujud ana nihin ana kiransu zuwa ga su yi sallah wadda allah fallanta musu a lokacin da aka yi kiran sallah aka tada ikama amma ba sa yi sa'id bin al-musayyab yake cewa kanu yasma'un sun kasance suna ji hayya 'ala as-salah hayya 'ala al-falah ku zo zuwa ga sallah ku zo zuwa ga tsira fala yujibuna wa hum asihha'un salimun amma ba sa amsawa alhali suna cikin koshin lafiya suna cikin a koshin lafiya ta jiki suna cikin salama a ce su yi sallah a ce ku zo zuwa ga sallah ku zo zuwa ga tsira amma ba sa zauwa sai ka abul ahba da ke cewa wallahi ma nazalat hadhihi al-aya yace wannan aya bata sabka ba illa fil ladina takhallafu anil jama'a sai dai akan wa'anda suka izuwa cikin jama'a bi ma'ana suka saba da zauwa yin sallah a cikin jama'a ma al-qudra ala itiyaniha al-hali suna da halin su yace wa amma min as-sunnah amma a cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fama thabata fi sahihayn shine abin da ya tabbata a cikin sahihayn anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa laqad hamamtu an amura bis salat fatatuqa yace nasu in yi umarni a tada sallah ثم امر رجلا فيؤم الناس ان امرتي wani daga cikin mutane ya ja sallah thumma antaliq bi rijalin ma'ahum hazmun min hatab sannan in tashi ni da wasu mutane suna tare da icce da wuta a jiki ila qaumin la yashhaduna as-salata fil jama'a domin in je gidajen wa'anda ba sa zawwa yin sallah cikin jama'a fa ahrika alaihim biyutahum fil nar in je in kona gidajensu da wuta saboda ba sa fitowa yin sallah zara sassalbe ce na so in yi haka ya ce wala ya tawa'ad bi harki buyutihim binar illa alatarki wajibin ya ce babu wani abu da ya sa za a yi ƙoƙarin kona gidajensu da wuta sai saboda sun bar wani wajibi ma'amafil buyuti minar furdiya wal mata duk da cewa a gidan akwai iyalai kuma akwai abubuwa na dukiya kenan kaga abin da ya kai hamman zala sallallahu alaihi wasallam duk tausayin shi wanda Allah subhanahu wataala yake cewa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin bamu aiko ka ba sai domin jin kai ga duniya baki dai laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim manzala sallallahu alaihi wasallam ya kasance ga mummunai mai tausayi ne mai laddafawa ne amma duk da haka yake cewa saboda sun bar babban abu yake cewa na so in yi haka in je in kokkone gidajen waɗanda ba sa hutuwa masallacin su sallah kenan haka dan uwa ba ka da uzuri ka zamna a gida kai sallah alhali a masallaci ana hayya ala sala hayya ala fala dole ka hutu masallaci kai sallah wa fi sahih muslim a cikin sahih muslim yake cewa anna rajulan am wani mutum makahu atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yazo wajen manzala sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah laysa li qa'idun yaquduni ila almasjid ba ni da ɗan jagoran da zai kani masallaci wasu alannabi sallallahu wasallam an yi rahi salahu sai yake roƙon mazala sallallahu wasallam domin shi amin rukusa an yi salli ya fi baitihi domin ya salla a gida saboda ba shi da jagora makahu ji da kyau a wancan zamani a wancan zamani kuma yana nisa da masallaci manzala sallallahu alaihi wasallam faruq salahu sai mai ruksa yace mai to ka zamna a gida kai sallah falamma walla da'ahu yana juya baya manzala sallallahu alaihi wasallam sai yace ya ka zo yana zawwa sai yace mai hal tasma'u nida bi salat shin kana jin kiran sallah kana ji idan an kiran sallah qala na'am yace kwarai ina ji sai yace mai fa ajib dan haka ka zo masallaci to kaga makawan da ba a ma uzuri ba ba shi da ɗan jagora to ina ga kai lahiya kalau wani uzuri gare ka lahiya kalau ka izawa masallaci warawahu abu dawud an amur bin ummi maktum annahu ata annabi sallallahu alaihi wasallam faqal amur bin bin ummi maktum yazo ya manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya rasulullah ya ma'aikin allah innal madina kathiratul hawam was-siba wa ana dalilul basar shasi'ud da' ai ba'idu da yake cewa ya rasulullah madina tana da korami da kwararruka da wasu abubuwa wanda ni za su iya cutar da ni idan na ce zan zo masallaci alhali gidana na wajen madina iya ɗan nisa kaɗan wali ƙa'idun layu la'imun ina da ɗan jagora amma baya mun yadda nake so ya ce fahalli ruksa an usalli fi baiti shin amma ana iya mun ruksa in yi sallah a gida fa kala sai ce har ta sama unni da mazala tambaye shi kana jin kiran sallah kala na'am ya ce na'am ina jin kiran sallah sai ce mai fa ajib fa inni la ajidu laka rukhsa yace to dan haka ka amsa kiran hayya ala salati hayya ala fala saboda ni ban sama maka wata mahuta ba in ba wannan ba to kaga wannan iya ƙara tabbatar mana da cewa zawwa masallaci wajibi ne matukar ba a ma makahu uzuri ba wanda yake nesa da masallaci akan cewa a yi zamna a gida ya yi sallah to mu da muke lahiya ne wallahi ba mu da uzuri a gaban Allah idan ba mu yi sallah cikin jama'a fa hada rajulun dalilul basar wannan ho mutumin da muke gani matsala gare shi a ido shaka ma yajidu min al mashakka ya ka jajen abin da yake fama da shi na damuwa na wahalhalu min fi maji'ihi ila almasjid wajen zawwashi zuwa ga masallaci wa laysa lahu qa'idun yaquduhu ila almasjid ba shi da dan jagoran da zai kashi masallaci wa ma hada lam yurakhis lahu annabi sallallahu alaihi wasallam fi salati fi baytihi duk da haka manzala sallallahu alaihi wasallam bai mushi rukhsa ba akan yi sallah a gida yace fa kaifa biman yakunu sahihul basar saliman la udra la yace to me zaka ce ga wanda lahiyar shi lau idan shi garas yake jikin shi lahiya lau bai da wurshin lahiya ta komi ba shi da uzurin komi shin ba a ma makaho uzuri ba kai za a maka uzuri wanda kake lahiya lau ya ce wani hada a haka lamma masu ila ibn abbas an tambaye abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma allah kara masa yarda an rajulun ya sumun nahari wa ya komun lai mutumin da yake azumi da rana kuma daddare tashi ta kiyamun leni wala yusalli fi jama'atin wala yujma amma bai zawwa masallaci ya salla tare da jama'a saboda ya cika dare sai ya salla a gida ta asuba misali ya tashi tun kare uku yana ta salla kawai har lokacin asuba yi sai ya tashi ya raka a shibi ta asuba ya koma kwanta ya ki zawwa cikin jama'a ya salla a gida ya ce in mata ala hada fa huwa fi nar abdullahi da abbas yake cewa wannan wa in ya mutu akan haka ba na tsammanin zai shiga aljanna wuta zai shiga amma hadisin bai inganta ba me yake nunawa yana nuna tsanani da ke da kwai akan cewa dole ka zo masallaci kai sallah a cikin jama'a wa qala abu huraira abu huraira Allah kara mashi da yake cewa li an tamtaliya udna ibnu adam rassasan madaban khairul lahu min an yasma'a an-nidaa wa la yujib yace kai da a cika kunnan dan adam da dalma narkakka ya yi alheri a gare shi da ji kiran sallah ya zama masallaci wannan yake nuna mana shi ma yana nuna mana mahimmancin yin sallah a cikin jama'a babu zancen ka ce kana da wata larura wadda alhali inda wata bukata ce ta duniya za ka huta ka je ka yi larura ka dawo amma ta zuwa masallaci ce ka zo ka dinga laɓiya bayan ta babu wannan ka zo masallaci kurum kai sallah warawa an ibn abbas an rawaito daga abdullahi dan abbas yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man sami'a almunadi bis salat falam yamna'uhu min ittiba'ihi udhr qila wa mal udhr ya rasulullah qala khawfun aw mard lam tuqbal minhu as-salat allati salla yani fi baytihi manzon rama sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ji kiran sallah babu kuma wani abu na uzuri da ya hana shi ya zo masallaci ya yi sallah sai sahabai suka tambaye shi wani irin uzuri kamar wani uzuri manzala su salama yake nufi sai yake cewa haufin aumardun rashin lahiya ko tsoro ya ce lamtukubal minhu salatan lati sallah wannan sallar da ya yi a gida ba tare da uzuri ba ba a amsa wannan sallar da ya a cikin gida kenan kaga kai mai sallah a gida babu uzuri ka ce annabi ya ce ba amsa sallarka idan ka yi ta a gida babu uzuri kana ji ana hayya ala sala hayya ala fala ka zamna a gida kai sallah to sallarka ba amsa ba in jiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa akhraj al-hakim fi mustadraki an ibn abbas aidan qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haka imam hakim a cikin littafin shi mustadrak ya rawaito daga abdullahi dan abbas yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fada yace wa thalathatu la'anahumullah mutane uku Allah ya tsine musu albarka man taqaddama qauman wa hum lahu karihun wanda yake shugabantar mutane amma ba sa so wa imra'atun batat wa zawjuha saqitun alaiha da macen da ta kwana mijinta yana fushi da ita ورجل سمع حي على الصلاة وحي على الفلاح ثم لم يجب da wanda kuma yana ji namijin da yana ji ana hayya ala sala hayya ala fala kuma yake zawa masallaci wa qala ali ibn abi talib ali ibn abi talib yake cewa la salata li jaril masjid illa fil masjid babu sallah ga makwabcin masallaci sai a cikin masallaci waye makwabcin masallaci wanda suke katanga guda sai suka ce kila waman jarul masjid suka ce wane ne makwabcin masallaci sai ce man sami al'ada dukkan wanda ji kiran sallah yanzu wannan lasifikar take kaiwa nesa ai kaga makwabtan suna da yawa na masallaci wannan lasifikar ta kawo makwabta ga masallaci suna da yawa ta kusan to su kusa bambanci gada babu lasifika da baki ne kawai ake yi wanda ya ji inda ƙarshen ji ya kai kai makwabcin masallaci ne dole ka zo masallaci kai sallah amma a yanzu kuma ga ta tata yi nisa kenan sako ya isa zuwa gare ka dole ka huto masallaci kai sallah idan ka yi ta a gida babu uzuri sallah ka bata yi ba وروى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال امام البخاري يا فتر a cikin sahihin shi yake cewa abdullahi dan abbas yana cewa man sarrahu an ya'tiyan an ya'tilla gadan musliman wanda yake so ya gamu da Allah gobe yana musulmi ya'ani yawmal qiyama ranar kiyama falyuhafiz ala ha'ula'i salawatil khams haythu yunadi bihinna to ya kiyaye wannan salloli guda biyar a lokacin da ake kiran sallar su fa inna Allah shar'a li nabiyyikum sunanal huda saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta ga annabinku wasu sunnoni na shirya me ake ce ma sunnoni na shirya sunnoni ne wanda su ne ake ce ma sha'airul islam wanda shi'ar ne na musulunci daga kaga mutum da su to sha'ira ce ta musulunci misali masallaci sha'ira ce ta musulunci kiran sallah sha'ira ce ta musulunci bi ma'ana sha'ira shine wani abu wanda yake nuna cewa ga musulunci a musulunci kada yake yin shi yin layya misali zuwa idi sallah cikin jama'a kiran sallah ta da ikama duka wannan shari'a ce ta musulunci ya rubuta abin da ake cewa sunanar huda sunnoni na shari'a wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub duka wanda yake girmama sha'ira ta Allah to wannan yana daga cikin abin da yake gadar ma tsoron Allah na zuciya ya ce wa inna hunna min sunnil huda ita kuma salloli guda biyar suna daga cikin sunnoni na shirya walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadha almutakhallif fi baytihi lataraktum sunnata nabiyikum yake cewa kai inda za ku ringa yin sallah a gida kamar yanda wani yake yin sallah a gida yace lataraktum sunnata nabiyikum yace da kun bar sunna ta annabinku walau taraktum sunnata nabiyikum ladalaltum kuma inda za ku bar sunna ta annabinku da kun bata walaqad ra'aitana wama yatakhallaf anha illa munafiq ma'lumun nifaqi aw marid yace kuma mu bi ma'ana sahabbai mu babu wanda ake samu baya zawwa sallah cikin jama'a sai wanda aka sani cewa munafiki ne ko kuma mara lafiya a lokacin sahabbai daga an gabata zauwa masallaci sallah cikin jama'a to kana daga cikin wa'anda ake lissahawa daga cikin munafukai matukar ba baka lahiya ba rishin lahiya ita wannan uzuri ne amma lahiya kallo baka zauwa masallaci to kana daga cikin wa'anda ake kallo munafiki za su ringa tattauna tsakanin su ringa ce anyawa ne anya musulmuncin shi musulmuncin gaskiya ne ba wanda baya sallah ba a wanda baya zauwa masallaci ya ce walaƙar kanar rajulu yi ta bihi yi hada bayan rajulai hatta yi ƙamu fi sof au hatta ya ji a fil'ilal masjid li ajali salatar jama'a ya ce kai za a ga mutum kawada da kawada ana rike da shi tahiya ta gagare shi amma yana jin yaunin ya ki zauwa masallaci ya salla ya ce ma mutanen su kama shi su yi cali-cali su zo da shi masallaci domin ya salla cikin jama'a haka magabata suke in dai an iya komin kaɗan in ƙoƙari in dai an iya yi za su yi ƙoƙarin su zo su yi sallah cikin jama'a ba sa zama a gida su yi sallah ya ce wa kanan rabi bin haitam ƙarsaka ta filfalij rabi bin haitam ya taɓa faɗawa rijiya fakana ya kuruji ila salati ya tawakka ala rijilai yake cewa ya kasance na fitowa sallah amma sai ya nemi kamar abin da zai ringa dogara da shi ya zo فيقال له يا أبا محمد قد رخص لك أن تصلي في بيتك أنت معذور يا أبا محمد كي أمك رخصة كان إذا ما أجدا كي سلا أي كي بأذري فيقول هو كما تقولون يتي كوكي فدرهك ولكن أسمع المؤذن هديني إنا جن أنا كنا سلا أنا تيوا حي على الصلاة حي على الفلاح كزوزوا سلا كزوزوا سيرا يتي فمن استطاع أن يجيبه walau zahfan aw habwan falyaf'al yace duk wanda ya san zai iya ya amsa wannan kira da ake mishi zuwa ga sallah zuwa ga tsira yace kai ko a cikin wani irin yanayi yake ko a rarrahe yake yace to yayi kokari yayi saboda yazo amsa wannan kira Hatimul Asam yake cewa fatatani marratan salatal jama'a wannan magabaci yake cewa wata rana sallah a cikin jama'a ta huce bai sallah cikin jama'a fa'azzani abu ishaq al-bukhari wahdahu sai abokin shi abu ishaq al-bukhari ya diba bai ganshi a masallaci ba kuma babu uzuri bai zo masallaci ya sallah ba miye mushi sai da yake mushi gaisuwa irin gaisuwan mutuwa wani ya abin da ya samu irin yadda muke ma wanda aka ma mutuwa gaisuwa kama mutum jaje to haka yaje yake ma dan uwan shi jaje saboda ya bar sallah guda ba a cikin jama'a yace walau mata li waladu yace kaga yanzu wannan wa inda dana ne ya mutu yace la'azzani aktharu min asharati alafi insan yace da wanda za su zo mun gaisuwa sun yi mutum dubu goma yace amma shi wannan shi ya fahimci irin khasarar da ne ya zo ke mana gaisuwa ya ce li'anna musibatar din inda nas ahuwan min musibatar duniya a wajen mutane su a wurinsu musiba ta addini ba kun yi bace ba akan musibar da mutum zai samu ta duniya su ganin suke mai sauƙi ce ita kuma ita ce babban musiba shine Allah yake cewa wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa daga cikin fasarar da aka ma wannan aya ta daga cikin musibar fitina da ta samu mutum wadda tahi wal fitnatu ashaddu min al qatl fitina da tahi kashe kashe tashin hankali zai fitina ta addini mutum ya samu kanshi iya fitine a imanin shi iya fitina a addinin shi to wannan ita ce fitina mafi girma a wajen Allah subhanahu wataala gara fitinar da za a ce ka mutu da a ce ka fituna addininka da a ce zuciyarka in Allah ya kalle ta ba zuciya bace ta mai imani ba zuciya bace mai tauhidi ba zuciya bace ba mai tsoron Allah ka cika zuciyarka da tsoron Allah shine saman lafiyarka kakkai da ta fitina ta addini ta mamaye ka duk abin da za a yi ka kiyaye duk abin da Allah yake so kokari ka ringa yi babban abin da gare mu a yanzu kuma shine sallah a cikin jama'a mu ƙara ƙoƙari akan wanda muke babban al'amari da muke yi Allah yana san abin da muke yi mu mai da hankali akan wannan kan mi wasa mu bar shi idan muka bar sallah a jama'a mu damu idan ba mu samu sallah a jam'i ba mu shiga cikin damuwa kamar mun yadda fartumonanmu da duka kudinmu a ciki ya kasance abu ne wanda zai zama tashin hankali a gare ta karin da tunani na rasa sallah jama'a manzala salasalam yake cewa sallah a cikin jama'a ta yi alkhairi da fadala sama da sallah ta mutum shi kadai da daraja 27 da daraja 27 kenan idan baka samu sallah cikin jama'a ba baka samu sallah cikin jama'a kai kai kadai to wanda ya a cikin jama'a ya yi ka fadala da daraja 27 a wajen Allah subhanahu wataala kenan kaga wannan abin kiyayewa ne abin mukula ne ya ce wa kana ba'adu salaf ya ƙul magabata suna cewa wasu ma fata ahadin salatar jama'a illa bidan bin asabar su kawai idan mutum ya bar sallah a jami'i ko su suka bar sallah a jami'i abinda suke ware nazari a kan shi an yaba a konin zunubi da suka aikata ba sai gadar musu da ƙin yin sallah a cikin jama'a su a wajensu ba abinda yake sa mutum ya bar sallah a jami'i sai wani zunubi da ya aikata misali a sahiyar ka aikata wani zunubi ko a daren ka aikata wani zunubi wannan shi zai gadon maka kasa yin sallah asuba a cikin jama'a ko a zaura a cikin jama'a ko la'asar a cikin jama'a yanzu yana daga cikin abin da na takaici akwai wanda baro zata hana shi sallah a cikin jama'a ko baro ta kallo a hili ko kuma baro ta tele wai ya kasa tashi ana hayya ala sala hayya ala fala ya kasa tashi ya zo masallaci ya salla ya koma iya gudun minti goma rak ya rasa shi na kayan banza akwai wanda kaɗe kaɗe akwai wanda taro wani forum ne ake ana ta kaɗe kaɗe ana ta abubuwa ya ce ai ya shigaltu ai na cikin harkoki ne to Allah subhanahu wa ta'ala ya yabi mummunai a cikin suratun nur Allah yake cewa fi buyutin abin Allah an turfa ko a wa yadhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil qudubi wal asal sai ce rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah wa anis salati fa hal antum muntahun mazaje ne wa'anda la tulhihim tijaratun wala bai'un kasuwanci sai da saidawa ba sa kawar da su daga ambatan Allah haka daga yin sallah ba sa yarda kaga dai wanda da yake amsa kuɗi ya fi kowa murna yana amsa yana abubuwa sana ta shigowa ya fi kowa bai damuwa bai shiga cikin abin nan ka ji shi wudin wani abu ma na duniya sha mai kai inda kudi suna shigowa hannun shi zaka yana dan mancewa to ya kasance imaninka ya kai inda duk yanda kake amsa wannan kudin daga an kira sallah ka ce to lokaci yayi karihe ka je masallaci wannan shine mummuni na hakika wannan shi ke nuna cewa kai kin lalle tsakaninka da Allah kai kin musulmi ne kuma Allah ya san haka duk wani abu na duniya bai shagaltar da kai daga yin sallah قال ابن عمر خرج عمر يوما الى حائط له عمر بن خطاب وترنيته غركا فرجع وقد صلى الناس العصر lokacin da ya dawo an yi sallar la'asar faƙala umar sai umar yake cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka duba istirja'i ne wanda ne Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ya ce idan wata musiba ta sami mu ringa yi ko alladina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kahin nan sai ke ta wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat sai ce wa bashiris sabirin alladina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wayanda Allah yake jarabtar su da yunwa da tsoro da rishin kuɗi da rishin rai da sauransu Allah ya ce ana ma wa masu haƙuri albishir wanda idan irin wannan musiba ta same su za su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to Umar bin Khattab sallan da asar ya rasa a jan ya ringa cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ringa damuwa ya shiga cikin imuwa sai ke cewa fatatni salatal asr fil jama'a yace sallar la'asar ta huce ni a cikin jama'a yace ushidu ku sheda anna ha'iti alal masakin sadaqa li yakuna kafaratan lima sana umar radiyallahu anhu yake cewa ku sheda wannan garkattawa wadda ta shagaltar da ni daga yin sallar la'asar a cikin jama'a na bayar da ita ga miskinai ta zama kafara dalilin kafara ta ta rashin yin sallar la'asar a cikin jama'a garka guda ya ce ya ba da sadaka ga muskinai saboda allah ya amshe ta a matsayin kafara shi ta ƙin samun sallar la'asar a cikin jama'a sallah no muka rasa mu a cikin jama'a kyauta no zami domin ta zama kafara gare mu in koyi zami da umar bin khattab a cikin shekara kowa ma kan shi lissayi ya kai sallah nawa ya rasa ba tare da uzuri ba cikin jama'a ba kira ba sa ba Allah shirye mu kuma Allah gafarta mana yace fasal yace wani fasali wa yakunu i'tina'uhu bi huduri salati al-isha wal fajr ashad wanda zai wani magana akan kulawa da zawwa sallar isha'i da ta asuba ya yi tsanani bi ma'ana shi yahi tsanani wajen kulawa shi ya yi tsanani wajen mukula wajen yin sallatarsa a cikin jama'a sallar asuba da kuma sallar ta isha'i fa inda nabi sallallahu alaihi wasallam qala saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna hataini salataini aqallu salawati ala almunafiqin wa'annan sallolin guda biyu sune sallolin da suka yi yauni ga munafikai ya'ani salatul isha wal fajr ana nin sallar isha'i da salatul da salatul fajr duk wanda ya kiyaye sallar isha'i da sallah ta asuba to baya cikin munafukai an hunta daga cikin munafukai saboda sallah ce mai ma munafukai yauni lafiya ma lokacin magabata su lokacin da cikin duhu ne ba mai ganin ka lokacin isha a duhu ne ba tana wani bai san ma na kusan shi lokacin asuba shi ma cikin duhu kenan ka gaba a ganin ka yake zaman ka a gida ba a san ba ka je ko baka je ba amma wanda ake yi a hili a tsawon la'asar magariba ana ganin kowa da kowa to lokacin nan a ganka a tsawon gaba amma lokacin da ba kowa lokacin da ba a ganin ka heka laɓe ka gizarwa irin ibada da allah mai suke ka kasance mummuni a gaban jama'a amma tukururu mai iya shege a bayan idan mutane allah bai san irin wa'annan mummuni ya kasance a ɓoye da hili kai mutumin kirki ka yi ƙoƙarin haka wannan kuma sai ka jajirce ka yi yaƙi da kirki da shida a lokacin da ba mai ganinka wani daga cikin magabata yake tambaya ke cewa shin ni yana cikin munafukai sai aka tambaye shi a lokacin da ba kowa ba mai ganinka kana yin sallah ya ce ina yi kana istighfari ya ce ina yi ba kowa ba mai jin kai ya ce ina yi lokacin da ba mai jin kai ce ya ce to kai baka cikinsu saboda duk mutumin kirki a lokacin da ya samu kanshi wani lokaci yana keɓance ma kanshi ya keɓance shi kaɗai ba mai ganin shi sai Allah ya tambaye kanshi ya ma kanshi hisabi ya auno ayyukan shi baki ɗaya na kirki da na banza ya ɗora su a waiwaye a gaban shi ya ringa ma kanshi hisabi da kanshi da kanshi ina ne yake yake yin aiki mai kyau ina ne yake aiki mara kyau mai aikin shi mara kyau ya karmi aniya ta neman gafara ga ubangijin shi ya tashi ya nemi gafara ya tashi da zumba cewa insha Allah zai gyara har abada ba zai sake ba bi ma na yi nadama akan wannan abubuwa wannan ayyuka da yake yi na gari ya rinka kokarin karawa ya rinka kokarin tsarkake niyya akan su to duk wanda yake kokarin irin wannan yana ma kanshi da kanshi hisabi to insha Allah ta'ala zai kai labari shi yasa Umar bin Khattab yake cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu kuma kan ku hisabi kahin a muku hisabi me kama kan ka hisabi ka ringa auna aikin ka da kanka da kanka ka tahi gida ka kwanta zakkai barci ka rihe idanka sai ka tuno ka ce wai ni a yau aikin alkhairi nawa na aikata aikin banza nawa na aikata aikin alherin da ka aikata ka roki Allah Allah karba aiki na banza da ka aikata ka roki Allah Allah ya yi maka idan da dama ma ka tashi ka yi arwalla ka yi raka abu ya Allah gafarta mini tuwon kare idan da ka yi barci kar ka je ka rihe ido ya ki budewa ka ringa ji ana cewa marar rabuka kaga ai tashin hankali ya zo ta zama tashin hankali da babban zunubi a bayan a wuyanka ka yarda ka yi barci kare ido ka san me barci ka san ina aka yi ran naka ka san ina za a da shi ya komo biya ko baka sani ba kakka yarda ka ringa makan kai sabi Allah ke ce mana cikin suratul suratul isra yake ta anan tashin kiyama irin hisabin da muke yi da umar bin khattab ya mana wasiya ce mu ringa yi to a ranar kiyama za a baka littafin ka eh kullu insani alzamnahu ta'irahu fi unqi wa nukhrij lahu yawm alqiyamati kitaban yalqahu mashhura sai a ce ikra kitabak kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba a ce littafin ka za a hudu maka in ka kalli ayi ka magabata imani gare su za a gaya musu abu ba su yi da fahimta shi ba amma sun imani haka ne alzamnahu ta'irahu fi unqi Allah ke cewa kowa daga cikin mutane mun sanya mai wani tsuntsu haka aka samu abin a wuyan shi wa nukhrij lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura ashe wannan abin da aka same a wuya yana arsiran da abin da yake ya zama littafi abin sai a dauko a miƙa mai sai a ce mai ikara kitabun kafa bi nafsikar yau ma'alai ka hasiba yanzu misali karki mai murzar ka samu in dai doki man ne ko kilai ya sure sai ta ɗauki libir dubu ɗari dubu ɗari mai faj dubu goma goma ma kilai ya sure il karama il gunto karki mai murzar wadda ya ka haɗe ta korar ruwa kamar fara amma ga ta nan sai ta haɗa ma doki man kaya guda to haka za a fito maka a baka a ce ma ikra kitabak kafa bi nafsika al-yawma alayk mu wannan aya ta fito mana hili mu muna fahimtar ta hili ga ta akwai abin da yake a rasarar da abin da kake dama kuma ga kiraman katibin eh a dama eh a hagu yana rubuta idan ka aikin kirki na dama ya rubuta idan ka aikin banza na hagu ya rubuta su kawai rubutu suke ne sun je kiyama su kai ma Allah shi kuma Allah kuma a lokacin nan hisabin da zai maka ya san kuma aikin da kai na alkhairin wanda aka rubuto a takardar ya san dan shi kai ko ba dan shi kai ba kuma a lokacin nan sabon hisabi zai tashi kai kana ga takardun ka na dama ga na hagu ka zo da su na dama kana ga yahi na zunubin yawa sai kuma a ware wanda kai dan Allah da ba kai dan Allah dan haka duk abin da zamu yi dan Allah ko da shi dan ya zo ya rude mu ka san bai bari ba ko da ya zuwa ruɗe mu zaka yi wani abu ya ringa ma wasu wasi a a i dan a yaba ka i dan a ce ka iya i dan a ce na kirki ne kai i dan a ce kaza i yana gaya ma wannan abubuwan nuna musu kai ne kaza kaza duka wannan abubuwan yana kama wannan wasu wasin kana yarda ka yi wannan abin dan wannan abin da yake gaya maka shikenan aikin ya lalace manzon rahama sallallahu alaihi wasallam a hadisi na abu hurairah yake ce mana mutum uku addini bai ci gaba da su amma su za a fara kaiwa gidan mutane musulmai addinin ma bai ce gaba da su mai kudi wanda yake ba da kudin sha'ati Allah zai tambaye shi na baka dukiya mike da ita ya Allah ka sani na sha wahala wajen neman ta kuma na kuma wajen bayarwa a addini ni ne gaba gaba duk abin da ake bukata na jihadi ina bada masallaci na gina makaranta na gina sadaka na yi kyauta na yi kaza na yi duk ka kare zane sallah ce eh haka ne kayi amma kayi dan a ce kai mai kyauta ne kai mai son ci gaban addini ne kai mai kaza ne dan haka a cewa mala'ikai su ja huskar shi a ƙasa su yi gidan wuta da shi sai a kawo wanda yake sa ƙarin shi addini an baka lahiya an ba karibi kai da ita ya Allah duk lokacin da aka kira zuwa jihadi mu ne gaba gaba abubuwa na addini agaji wane ne mu ne muke yi komi na addini mu ne gaba gaba sai a ce eh haka ne kai amma kai dan a ce kai kin mai kokari ne dan haka a gidan muta da shi har wanda aka kashe a jihadi shine sai a gidan muta da shi tukun a kama kai kuma Allah baka ilimi mai kai da shi Allah ka sani na sha wahala wajen neman ilimi kuma ina shan wahala wajen na sha wahala wajen bayarwa ya Allah ka sani duk abin da ake na karantarwa muna yi kaza kaza he ka kare zane a ce a kai ne dan a ce kai kowa karatu kai ne dan a ce kai kowa iya karatu dan haka a ja huskar shi a gidan a kasa a gidan mutar shi to kaga addini yana ci gaba ba malami ba mai mai bada kuɗi ba wanda ke sa ganin shi duka wannan hidisu amma kuma gashi saboda ba su yi ba dan Allah su aka fara kaiwa gidan mutum ta haka ya mita kalansa muma ba mu sha ba ba mu sha ba duk kokarin da za ka yi kokari ka kiyaye yi kokari ka koma zuwa ga Allah kai tsaye idan zuciya ka wasu wasu wannan ya zo yi kokari ka kawar da shi shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake ce mana mu ringa neman tsari gare shi wa min sharri waswasi al-khannas da sharri mai waswasi mai koyewa shine wanda yake zawa ya ringa maka waswasi a zuciya ya lalata maka aiki shi bai da abinci a duniya bai da wani abu da zai yi ji daɗi a duniya shaidar in ba ya ganka a gidan wata ba shi kan guri shi kenan ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa shi dan dan adawa ku ne ku rike shi dan adawa kakai wasa da shi manzala sassar da ke cewa yana yawo a cikin jikinmu yadda jini yake yawo a jikinmu ya jiri majirar dam yadda jini yake yawo a jikinmu haka shi dan yake yawo a jikinmu bi ma'ana yana tare da mu aisha radiyallahu anha wata ramazan sassar mai ke ce mata shi shaidani ki ya zo miki ne har kike zargi na da wani abu ta ce shin ina da shaidani ne manzala ya ce mata ai babu wani dan adam iya da sai ka same shi yana da shaidani a tare da shi ta ce hadda kai ya rasulallah ya ce kwarai hadda ni sai dai nawa ya musulunta ba zai umarce ni da wani abu in ba a mara kyau in ba in ba a mai kyau na manzan Allah ya musulunta amma da nawa da naka da namu kahuri ne arni ne bai san komi illa ya gamu a gidan wuta Allah raba mu lafiya da shi kuma a ranar kiyama idan ka zo aka tambaye ka ka ce shaidan ya saka me yake ta cikin suratul ra'd ne ko ibrahim inna allaha wa'adakum wa'adal haqq ووعدتكم فأخلفتكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل يتي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم haka ce dan yake ce fala talumuni wa lumu anfusakum yace ina kuma game da kai ka san ka taba gani na to kada ka zarge ni ka zargi kanka yace ni ma ta kai na nake shi ya san Allah kuma ya san azaba Allah ya san wane ne Allah ya yi ka sanin Allah girman kanshi da hasada shi ta jashi aka hudda shi daga cikin bayan Allah amma ga ƙarshen shi inda yake tunda Allah subhanahu wata'ala ta yi qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna alayka la'nati ila yawmiddin a duk da haka kana ganin ai shedan yayi fir'auna zama arni ko amma ta yake qala rabbi shi ya san Allah qala rabbi fa anzirni ila yawmi yub'asun Allah yake roƙawa ya san Allah rida ma yanzu ma ya kashe shi ya Allah to ka bani har zuwa ran tashin kiyama sai Allah yake ce me fa innaka minal munzari amma shi fir'auna da ya tashi annan ce ta ana rabbukum a'la ta ni ne ubangijin naku baki dai ma in roƙon za ku ni za ku roƙa amma shi dan shi in yi tashi roƙon Allah ke roƙa to amma rabuwa da shi sai min ta kadan san Ahmad bin Hanbal ya zo mutuwa yana suma yana tashi cikin wata suma ne kawai sai aka haska mashi shaidan sai yake ce mashi ka amar bin hanbal imam ahli sunna wal jama'a kai wa mun sha gugurmaya ba mu batar da kai kaji bace ba mun yi mun yi da kai kai kin na daban ne kai kin ai ka hi karhin mu kai kin ai kaza ne yana tira shi sai ce wallahi la wallahi la wallahi ya rinka faɗin maganganu da suke nuna cewa a a ƙarya kake ƙarya kake a gaba dai tukwane dai yana hulhuduwa suke tambaye shi lahiya muka ji kana irin manganu ya ce a ya ce adannan nan ne na gani Allah haska mini yana kokarin ziga ni a zuciya cewa wai ni kin na gagare shi ni na ma kaina ni kuma na san Allah ne ya taimake ni kare shi ba ni bane ne ganin shi dan karan kaina dan iyawa ta dan dubara ta a Allah ne yake mace ne ganin shi kaga ya ki barin mutum har ina har zuwa ga lokacin da yake kokarin mutuwa soke ya halaka ka anan yake cewa law ya'lamuna walau ya'lamuna ma fihi ma min al-ajl atawhuma walau habun annabi yake cewa inda mutane sun san me ke da kai a sallar asuba da sallar isha da sun zo sun sallace ta koda da rarrahe ne koda a ce da gurganci sai sun zo masallaci sun yi sallah cikin jama'a wa qala ibn umar ibn umar yake cewa kunna idza takhallafa minna insanun fi salati al-isha wa subh fil jama'a asa'na bihi zan an yakuna qad nafaqa ibn wadda ke cewa mun kasance idan mutum mu gani bai zuto sallah isha'i da ta asuba ba a cikin jama'a ya ce muna muni na mace zato muna tsammanin shi an yawa muna huki bane an yawa muna huki bane Allah taimake mu mu kiyaye sallah a cikin jami hikaya kamar wani labari da wani abu da ya faru yace an ubaidallah bin amr bin umar al qawaridi radiyallahu anhu qal yace lam takun tafutuni salat al-isha'i fil jama'a qad yake cewa ni sallar isha'i ba ta bani na cikin jama'a yace fa nazal fa nazala bi laylatan dayfun kawaran nan sai wani bako ya zo min da dare fa shugiltu bi sababi sai na shagala saboda hidima a gare shi wa fatatni salat al-isha'i fil jama'a sai sallar isha'i ta bar ni cikin jama'a fa kharajtu atlubu as-salata fi masajid al-busra sai na huta ina neman inda zan samu sallah a jami'i cikin masallatai na garin busra yanzu misali ka zo nan ka kai misali masallaci na bakin bulinjeri wanda suke muwanji sallah a zawar ka zo nan sun kare sallah kai tsaye zaka ce ga inda ake kare ɗaya burin zuwa in ta kare ɗin ta barka ma akwai wanda suke kare ɗaya da wani in ta nan ma ta barka akwai wanda suke kare biyu duka da cikin lokacin sallah ne kakka yarda idan sallah ta barka ka kiyinta a cikin jami'i duk inda ka ji ko kake tsammanin zaka iya samu a jami'i wala ka je kai sallar ka in dai ka tabbatar da cewa za a yi sallah lafiya ne sallah ce mai kyau in bubbuke bubbuke ne wannan ita bata da amma amma in dai sallah ce za a yi ne cikakken ruku'i da sujada ka ce kai sallar ka ba a sa ka ba tambaye tambaye wane ne shi liman waye ba a sa ka ba wani kawai ka je kai sallar ka kai ka sake ka tafiye ka wannan bincike ba naka bane ba amma ka tabbatar cewa sallah ana yin ta cikakka in ka hinka ta tasbihi dai an dago ne ka hinka ida an ta sujada irin wannan sallah sallah ce wanda manzo sallallahu sallam wani ya irin ta a gaban shi ya ce mai irji fa salli fa innaka lam tusalli ka koma kai sallah saboda baka yi sallah wani a gani yana irin wannan sallah mun karanta a baya aka tambaye shekara kano kana sallah ce shekara 40 suka ce mai shekara ka 40 baka da sallah inda haka ke sallah to inda ba irin wannan sallah bace ba inda kada sallah a masallacin da kake sallah yi kokari ka nemi masallaci ka je kai sallah a cikin jama'a to shi ma wannan haka ya wuta cikin masallatai na garin busura yana neman inda zai samu sallah yace fa wajadtun nasa kulluhum qad sallu yana samu mutane gabaki da su yi sallah yace wa uhlikatil masajid duka masallatai an rihi yace faraja'tu ila baiti sai na dawo gida fa qultu sai nake cewa sai na dawo gida nake cewa قد ورد في الحديث يازو أتكن حديث أن صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة cewa sallah a cikin jama'a tahi sallah ta mutum shi kadai da daraja 27 yace fa sallaitul isha 27 marratan thumma nimtu ni kuma yana tashi ne raka'a hudu hudu so 27 to bana na kwanta saboda wannan hadisin yana tsoro kad wannan daraja 27 ta bar shi sai ce to bari ya raka a hudu hudu so 27 kamar ko ijtihadi ne amma ba haka ake yi kamar shi ne yake ganin bari yayi abin da zai rekompansan kin yin sallar nan da yi a cikin jama'a ko rashin samun da yi a cikin jama'a yace tun manin tu sai na kwanta ne barci yana kwantawa sai mahulki fara'aitu fil manam sai na gani a cikin mahulki ka anni ma'a qaumin ala khayli ya ce kamar ina tare da wasu mutane suna saman dawaki wa na alafarsin wani hannun nastabik ni kuma ina saman wani doki kuma kama ana tsere ne su suna gabana ina bin su ina so in kamo su wa na arkudu farsi fala alhaku ina ta bugon doki na sai ya je ya kamo su amma ya kasa tafiya na yi na yi in kama su na kasa kama su ya ce faltafata ila ahadi faltafata ila ahadihim faqala sai ɗaya daga cikinsu sai ya shiyo sai ke ce mu la ta ta'affar saka falasta tulhiquna kada ka ringa ba dokin ka wahala kai ba ka iya kama ba qultu walima ne ce limaza me yasa me yasa ba zan iya kama ku sai ki ce li annana sallaina al-isha fi jama'atin wa anta sallaita wahdak saboda mu mun yi sallah a cikin jama'a ta isha'i kai kuma kai kada kai sallah yace fantabahatu ana magmumun hazinun lidalika yace na tashi daga barci ina cikin bakin ciki da hushi da damuwa dalilin rishin samun sallar isha'i da nayi a cikin jama'a ashe wannan kin da nayi su 27 ba su iya cike mini wannan sallar da na rasa a cikin jama'a yace fa nas'alullaha al-ma'unata wat-tawfiqa innahu jawadun karim muna roƙa Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu kuma ya waffaka mu saboda shi Allah subhanahu wata'ala mai kyauta ne kuma Allah mai karamci Allah subhanahu wata'ala ke faɗa manzala sallallahu yake faɗa yake cewa babu wani abu da Allah subhanahu wai ya hiso kamar abin da ya fallanta mana duk azuminka ka shekara kana azumi idan watan ramadan ya zo ka yin azumin watan ramadan na rana ɗaya da gangam wannan azumin da kai na shekara bai da amfanin komi a wajen allah matuƙar ba kai ba wanda ya fallanta maka guda ɗaya ka cika dare kana sallah ka ƙin sallah asuba a cikin jama'a to wannan sallar da kai ta gabaki ɗayan dare ba ta kai darajar wannan sallar asuba da ka bari shi ne on bai kaɗa ke cewa ya yi soyuwa a gare ni in yi sallar asuba a cikin jami'i in ki tashi da dare in yi raka a koguna don haka daga tashi kai ta kiyamulele kare sallar asuba wallahi gara ka yi barcinka kai sallar ka ta asuba in kuma allah taimake ka kayi dubara ka samu duka to fa ni'ima misali ana sallar asuba kare biyar da minti goma ka tashi kare hudu kai rakawoyinka kai karatun ƙur'aninka kai addu'inka kai istighfarinka lokacin sallah asuba yana yi ana kiran sallah ka tashi kai rakatun fajr inka ka huto masallaci to alhamdulillah wanda ya dawwama a irin wannan wallahi zai kai labari babu wani abu da zai razana shi babu wani abu da zai mai wahala samu kuma zai yi daraja a wajen Allah zai kasance binni-binni kaƙi binnuwa duk wanda zai dawwama a irin wannan halin zai kasance zai tashi kahin asuba ya kiyamun laili kanu qalilan minan laili ma yahjabu Allah dama ta kadan ne wanda suke tashi cikin dare su da kiyamun laili tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama suna janye jikinsu daga sama abin kwancin su matalakka gadanka ka sabko daga sama saboda me su kake ka tashi ka bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala ka tashi ka shiga ban daki ka huto kai arwalla ka zo kai tsaye kai kadai ba mai ganin ka kai rako'inka kana roƙa Allah subhanahu wa ta'ala kana zikiri ka kare ka zo ka dauko qur'ani ka karanta ko kul huwallahu ka iya ka zuke kai ta maimaita ta sursul qur'an ita karantawa da harafi ne lada goma gare ka zaka shiga cikin masu ne masu qur'anin masu karatun alqur'ani da dare eh cikin suratul muzammil me yake cewa ha aya ta karshe inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adana min thuluthay al-layli wa thuluthahu Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ubangijinka ya sani annaka taqumu adna cewa kai kinnan kana tashi min thuluthil layli wa nisfahu kana tashi ɗaya cikin uku na dare ko rabin shi wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatu min alladhina ma'aka da wasu daga cikin sahabbai wanda suke irin wannan tare da kai yace wallahu yuqaddiru al-layla wan nahar alima allan tuhsuhu fataba alaykum faqra'u ma tayassara min al-qur'an Allah ya sani duk ku iya daukan daren baki daya ku ta ibada amma duk da haka fakar umma ta yasara min alquran ku karanta abin da ya sawwaka a gare ku na daga alquran kidan ka ka shiga cikin mi cikin masu karatun alquran tattare sai Allah ya ce kai alima an sai ku ne minkum marda Allah ya san cewa a cikin ku akwai marasa lafiya wa akharuna wa akharuna yadribuna fil ard wasu daga cikin ku yadribuna fil ard yabtaguna min fadlillah wasu kuma sun mutu neman abinci kasuwanci sun mutu nema neman abinci yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah wasun kuma sun tahi ma jihadi yace kai duk da haka fakara umma ta yassara min duk da haka karanta komun ka dake shi kana baka da lafiya wa Allah ke ta faqra umma ta yassara min ka huta neman abinci faqra umma ta yassara min ka huta yaki faqra umma ta yassara min a kowane hali kake so ake karanta ko mun ka dake shi ka tashi karanta faqra umma ta yassara min haka Allah ya ce to in ka karanta wannan Qur'anin ka shiga cikin wa'annan har lau ka zo kai istighfari kai ta istighfari ka shiga cikin wanda Allah yake cewa wabil asari hum yastaghfirun su ne waɗanda suke yawan istighfari da dare haka nan idan kai addu'a Allah subhanahu wata'ala mazala salama yake cewa Allah subhanahu wata'ala na saukowa duniya saman duniya saman duniya ke saukowa duk dare ya ce alamus takfirin yalka zafiran ina mai neman gafara in gafarta mashi ina mai bukata in biya mashi ina mai wani abu na roƙo in bashi wannan abu kenan ka ga dabararka wannan lokaci shi ne ribarka ka kasance mai irin wannan dubara wallahi za ka kai labari Allah taimake mu ya kasance muna irin wannan abubuwan amma mi kayan mu saboda Allah kan wanda ya sani kan wanda ya shi kan mu yarda ma wani ya gamu burin da laɗewa mi kayan mu saboda ganin wani sai ɗaya na yi zawa ce to wani ya ganka ya san kai waye yanzu ya san kaza ko kuma ka hoto gargace a mu ai gagar ba dauni ba ma barci da dare tashi muke bi ka bata aiki wa aiki ka hudu Allah da kake ma ya sani Allah da kake ma ya sani Allah taimake mu kiyaye mana imanin mu insha Allah ta'ala nan muka zo karshen babi na sallah kaga saboda muhimmancin wannan babi ka duba zamanin muke zama biyar muke shi mun a gurguje inda a ce za a ƙara fada yanzu ma akwai abubuwa da yawa da ya kamata a fada mu kiyaye sallah ita ce darajar mu kuma ita ce zata sa dukkan ayyukan da muka aikata Allah rihe mana su kuma a gobe kiyama ya kasance ko bincike ba a mana inda sallah ta yi kyau anan zamu dakata abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh